الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرساك سادوات كم ونشري من البركة آه، ما كل يقبات من يوم أنا كتام أكم استغفاري كما muna ƙara jan hankalin mutane akan ayyuka na alkhairi da haƙuri akan abin da yake samun bayin Allah shi haƙuri da mutum ne da an ga babban mutum da ran da duk haƙuri zai zo gari sai an yi taro an yi gangami don aje a taro shi saboda kirkin haƙuri mutane da yawa suna ta korafi suna ta magana game da aikin hajji aikin hajji ɗaya ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci wanda shi sai wanda yake da iko to da yawa mutane suna kawo karatun cewa ku yi hajji kafin a daina zuwa fahimtar waɗansu kenan kuɗin hajji ya ƙaru ya yawa a kasa zuwa fahimtar waɗansu ku yi hajji kafin a daina karɓar ladan ina yi wa kai hajjin ba don Allah ba don wata manufarka don wata isa don wata ƙasaita ina mal'amalu bin niyyati wa ina ma da kullum ri'in mana in ka tafi aikin hajji don a ganka ko don ka ƙirga ka yi na biyar ga na shida ko kuma ka tafi ne don ka ga wani babban mutum in ba annama ba za ku haɗu ba sai ka tafi da wannan niyya to tsakanin Allah da bawa ba a shiga yana yi ba ka tafi da wannan niyyar kuma wani alhairin ka ya canza maka niyyar ta zama ta alhairi kuma Allah ya karba wannan sai a barka tsakaninka da ubangiji jama'ar musulmi a duniya ta riga ta canza da juyin canji abin naira uku ya koma naira goma na naira goma ya koma naira ashirin a gurin malamanmu da suka karantar da mu Allah yana cewa wa tilkal ayyamu nudawilha bainan nasi kwanaki dinnan watanni shekaru kwanaki Allah ya ce mu muke juya su mu dinga mai da al'amuranmu zuwa ga Allah wa man ya tawakkal alallahi fa huwa hasbu wanda duka ya dogara ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ishe shi wa man yattaqi Allah kuma yaji Allah kuma makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya tsoron Allah Allah zai bashi mafita yayi maka wani abu wanda baka yi tsammanin a za ka samu wannan abun ba to da ka dogara ga Allah Allah ya ishe ka ‘yan uwa musulmi idan muka yawaye a zan tafiya iyaye da kakanni na da can wajen shekara hamsin fiye a mota suke tafiya makka wasu a kafa su kwana a nan su tashi a nan har su yi auratayya har su haihu a hanya kafin su je makan ma shekara nawa can za su kafa sansani wasu sun dawo ba ‘yan uwan ko iyayen wasu kuma ba su dawo ba sun rasu a hanya Allah ya kama lokacin da za mu hau jirgin sama ku tafi aikin haji waiwaya baya mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar makka ba don yana so ba saboda kalmar la'ilaha illallah muhammadu rasulullah ya fita daga makka saboda an tsangwame shi da shi da iyalinsa da masu ƙaunarsa yana kallon makka ya fita ya batta a ƙasa a kan dabba zuwa madina ana tafiya ana ɓuya Allah ya kama lokacin zaka tashi yanzu a jirgin sama madinan ma zaka sauka ka bar yaranka a kasuwa karfe bakwai jirginka ya tashi karfe tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya biyu ana da asar a makka ko madina ana da asar musallin magarba nan gida ana sallar da asar kuma kai ba waliyi ba ne a'a lokaci ne saboda haka uwa a lokutan baya lokacin waccan jamhuriya ta shagari naira dubu ɗaya da ɗari biyar ne kudin aikin hajji allah mai iko naira dubu ɗaya da ɗari biyar naira ɗari biyar shi ne kudin tikiti kano jidda jidda kano shi ne kudin mota jidda madina madina makka madina jidda arfa mina muzdalifa naira ɗari biyar naira wannan ɗari biyar ita ce kudin tikiti da mota da wato da duk abin da za a yi maka na sabis naira ɗari biyar har zuwa wancan lokacin buhari ba ta wuce 600 ba da na ce 500 naira dubun naira dubu din najeriya ita ce jaka biyar da fan 25 na saudiya naira dubu daya kudin najeriya ita ce jaka biyar riyal dubu biyar da dari biyu da hamsin a wannan lokaci ana tafiya ana tafiya har ta zo lokacin jirar baban gida har ta zo lokacin shanika har ta zo lokacin abaccan babbar kujera naira dubu hamsin karamar kujera naira dubu arba'in da ɗan wani abu ‘yan uwa musulmi sai duniya sai ta juya sai muka ce mun dogara da mai kamar shi ne arzikinmu sai Allah ya gwada mana gaman na ɗauke masa abin da ake cewa albarka ko kuma in farin jini ne da shi na ɗauke masa saboda haka ina jawo hankalin mutane cewa mu yi ƙoƙari mu tsaya a fadar Allah Allah shi ne mai komai inna Allah ala kulli shay'in qadir annabi na cewa da za ku dogara ga Allah haƙiƙanin dogaro da Allah ya yi muku arziki irin ko fiye da yadda yake wa tsuntsu tsuntsu gari ya waye nan malolarsa ya fada ya fita ya yi nan ya nan ya dawo nan kundu ya cika ya ƙoshi tsutsa ce ƙwayoyi ne ya ba ‘ya'yansa ya ba ɗansa ya ba ‘ya'yansa ya tsebo ruwa ya guntso ya zo ya ba su ya bacci da za ku dogara ga Allah Allah ne ke komai da Allah ya mana arziki fiye da yadda yake wasansu ɗan uwa musulmi mu bar ɗora wa wasu mutane laifuka mu dinga tsayawa ga fadar Allah Allah yana da iko ya canza wannan ko waɗannan ko su wane ne ya canza musu hali ko zuciya abin ya zama mai albarka naira dubu jama'a ta da a ce tafi kuɗin amurka ta fi kudin saudiya da da yaya muke gani a nan kan kwana a kawo kudi a buhu daga nijar a ba su ɗan kaɗan su zuba cikin aljihu yau kuma da allah ya juya yaya aka zama a buhun gishiri za a kawo kudi daga nijar muna kallo me ake ba su naira ko wani abu su sa a cikin aljihu su koma gida ko su yi siyayya tafi gida yau kuma yaya muka zama yan uwa musulmi saboda ka mai da al'amuranmu zuwa ga Allah ba sai lokacin aikin hajji ba da lokacin da ba mu da wayo sunan Allah shi muka sa a gaba shi ne madogaranmu nan ne inda makomarmu take ba ruwanmu da kowa banda Allah idan bala'i ya shigo gari ko tsutsotsi a gona ko fari fara mai cinye amfanin gona ko wani abu ya taso na cututtuka ana mace-mace yanzu nan sai ga ɗako a shifa an kama kafa da annabi muhammadu yanzu nan sai ga a masallacin ɗako alƙur'ani muna yara sai mu je mu tsuguna za a raba gumba kofin kaso da siga ko waina da zuma da an gama karatun alƙur'ani sai a yi addu'a sai a fito waje sai a raba ma yara fin kaso da zuma kwana ɗaya biyu ko fari sai ga Allah ya bayar ruwan ya sauka in mace-mace ne Allah ya kawo lafiya yanzu sai wayo da dubara da habaici da jafaɗi ɗin uwa musulmi da masallaci ba gurin hira ba ne da masallaci ba gurin hira ba ne saboda ɗaki ne na Allah ka ana ganin girman masallaci wa annal masajida lillahi falata da umar Allah ya ba a wasa a cikin masallaci da har yanzu kuma akwai waɗanda ba sa wasan a ciki amma akwai wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan ga mutane za su yi sallah a masallaci sama da mutum dubu su yi sallah su fito daga masallacin ba mai imani su taru a masallacin halkar halkar jama'a jama'a amma Allah bai da bukatar su himmar su in ji annabi duniya to mu daina magana yan uwa akan maganar hajji kawai mu duba yanayin mu da da garma ake noma mutum ɗaya je gona Allah ya sanya masa albarka yayi noman da zai ci da shi kasuwa a jaki ya kawo ya koma ya ɗauko ya koma ya ɗauko ya koma ya ɗauko kuma da arha da an ce an yi ruwan sama da aka yi awa hudu biyar na ruwan sama kana zuwa kasuwa kayan abinci ya zubi yanzu ana ruwan saman kayan gina hawa ana ruwan saman kayan yana hawa da ku sauka yake yi uwa musulmi mai ƙoƙarin komawa gurin ubangiji masallaci ya zama nan ne gurin da muke kamun kafa da sunan Allah nan ne wajen da muke kamun kafa da sunan Allah tabaraka wa ta'ala makaranta alkur'ani mu yi salati ga annabi Muhammadu mu shafa mazalla yana zaune a masallacinsa mai albarka wani ya zo ya sallah ya daga hannu ya yi addu'a annabi ya ce bawan Allah in kana son kai addu'a bayan ka yi addu'ar ka yi wa annabin ka salati mutumin ya dawo addu'a ya yi wa annabi salati annabi ya ce roƙi a baka wani ya shigo masallacin kuma ya yi sallah ya yi addu'ar ya yi addu'ar ya yi wa annabi salati annabi ya ce masa bawan Allah ka yi daidai roƙi Allah zai baka wato bayan ka yi addu'an ka kama kafa kuma da salatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to duka da ba haka ake yi ba idan damuna ce ta ƙi sauka haɗuwa ake yi ba a wai ranar ribara ka sa wata riga mummuna ka yi wani naɗi burkutu-burkutu haka ka yi a'a Allah yana so ya nuna maka kai baka isa ba shi ya isa sun kuyar da kanka wasu jidwan asari ka ɗora goshin ka ƙasa ka sa hancin ka ƙasa baka isa ba ka gaida wanda ya isa shi ne Allah Allah ya ce maka lambaika za a baka yanzu haka muke yi kafin saukar ƙulhuwallahu ahad da falagi da nasu mazala yana addu'o'i na neman tsarin mutane da aljanu ina neman tsari na mutane da aljanu da sharrukan halittun Allah da falagi da nasu ta sauka da ƙulhuwallahu ahad mazala salari salama sai ya bar waɗancan sai ya kama ƙulhuwa da falagi da nasu kuma ya yi mata garanti ka karanta ta da safe uku uku uku har yamma kana cikin kanafin Allah da yamma ka karanta har gari ya waye kana cikin tsarin Allah mafi yawa mun yi yanzu mun amince da wannan ko ku in mun yi zamanin kita ta kashi dai na karanta din ko yaya uku to yawa aikin hajji mu yi ƙoƙari 'yan uwan mutum da lokaci ya zama na siyasa ne don siyasa ne zai je kansila ko shugaban karamar hukuma ko gwamna ko mataimakin gwamna ko ɗan majalisar jiha ko na tarayya na dattawa ko na wakilai su ne muke cewa mun zaɓe su mun ba su amana to uwa musulmi mu yi ƙoƙari mana a cikin zaɓin da muke yi mu dinga zaɓar ma mai addini saboda in wani abu ya taso wa addinin musulunci ba na turanci ba larabci ya yi dariya ruwan zamzam ya yi amfani ba kunne na da ruwan gawa ba ba wai iya turanci shi ne addini ba ko shi ne wayewa wata ƙulla wa yi allimukumullah ku ji tsoron Allah Allah zai sanar da ku turanci yana da kyau in ka san luggar mutane ba za su cuce ka ba amma ka san Allah duk inda za ka je motion za ka kawo a majalisa me zai sa ba za ka kira Allah ba da manzon Allah salamu alaikum bismillahi rahman rahim wa sallallahu ala nabiyil karim mr chairman sa dan wana yan majalisa ka ne mu taimako da Allah ka bi ta gidan manzon Allah moshin zai kyau in zai kyau masu suna ganin ba zai kyau ba Allah zai yadda su yadda zai kyau idan ku ba shi da kyau a cikinsa Allah zai yadda wani ya ce ba mu yadda ba kuma Allah ya isa wa mutane ba su yadda ba tun da ba kyau tun da ka kira Allah da manzan Allah ka nemi taimako taimakwa musulmi lokaci ya yi na mai addu'a mutum zalhaji yana kusa da mu alga an yi ramadan ramadan ya wuce alhairai da albarka da suka sauka a ramadan sun samu wani yanzu wani ya tafi lahira bayan ramadan wani cikin ramadan ya tafi lahira wani bayan ramadan ya kare ya ma gama su ta shawal ya tafi lahira Allah ya mana afuwa da gafara to babban abin da yake gaban mu kwanuka goma na zulhajji bayan sitta shawwal Allah ya rantsa ce wal fajr yace wal layalin ashar yace wash shafa'i wal watar wasu kwanaki ne guda goma ga sunan a tafe ko kana aikin hajji ko kana gida a zaune alkhairan za su same ka kuma ana buƙatar ka yi alkhairin waɗannan kwanuka suna nan tafi waɗin dawo inda na ba mutane haƙuri a ɗazu cewa Allah shi ne zamani lati subbu dahara wa annan daharu hadisi kudusi Allah ya ce kar ku zagi zamani ni ne zamanin juya harkar dare da rana suna hannuna karki da cewa wannan wannan tsinannen zamani wannan shegen zamani a a la tasubbu dahar wa ana dahar kar ku zagi zamani kar ku zagi ku zagi zamani Allah ce ni ne zamani kar ku zagi roki Allah afwa wa lafiya lafiya da zaman lafiya idan zaka tafi aikin hajji yi ƙoƙari ka yadda cewa in akwai basuka na mutane a kan kaka basu idan na alkawari ne an yi a rubuce ka bar wasiya a gidanka ga takarda a rubuce ina bin wane kaza wane ina bi na kaza idan akwai wanda kun bata bakwa ga maciji saboda ya fi ka girma a wurin aiki ko ya fi ka girma a wajen saye da sayarwa ko in ya kai in ka kasa kaya sai an nasa ya kare sannan naka ya kare ka ɗauki gaba shi ma ya ɗauka a yi ƙoƙari a yi sulhu an fito masallaci wani salamu alaikum to in allah da gobe za mu ɗage za mu keta hazo kai masa dari abin dariya sai ya mana addu'a kuma a mana gafara kaga wannan shirin da kuka yi ya fi hajjin da za ka ba ka hajjin ka ta da ɗauyi ba za ka yi hajji manzala ya ce idan musulmai guda biyu suka daina magana da juna fiye da kwana uku allah baya karɓar sallar su farilla ko nafila in ka gaishe ka kau da kai gidan kai kau da kai ba a karɓa almasari mu kenan don lalata da kadar ma ba a masa gafara ka dai san aka yi rashin sa'a daren lailatul qadr kana da ranka da lafiyarka baka shiga cikin waɗanda Allah yake wa gafara ba kai asara to da ka tashi za ka tafi kam ɗin alhazai aka ce ana kira to fa daga nan ka fara shiga aikin haji ka zo ba gidaje sai ka haƙura sai yadda aka yi da kai kam ɗin nan za ka je wani guri ne ba irin gidanka ko ɗakinka ba ko ofishinka wanda zai ce ku taso ku zo nan ba fa irin yaranka ba ne ko ɗanka za a yi ta kera suna wajen mutum 200 na yanzu wajen suna ba ko lafiya da kana wani akan a'a ha ba yi haƙuri ai ba gidaje ne kai yanzu kuma gidajenci mai lada a ƙarfa so ɗinka daga nan ina iyakwar da ajali zai kama ka rashin lafiya ya kama ka a gurin ka faɗi ka mutu ka zama shahidi ka yi shahada wa man ya kharuji min baitihi muhajiran ila Allah da manzansa magana ta ƙare Allah ya ce ka zo annabi ya ce ka zo ka taho sai ka mutu a hanya Allah ne mai masokinka annabi ya maka shaida mala'ikun da suke tare da kai sun maka shaida Allah ne zai maka masauki saboda kai ba ƙaramin mutum bane ba a lokacin kai haƙuri an jera a layin shiga jirgi kana ta faɗa an samu a rana an turman su magani masu kirawo mu a a ya haƙuri wannan ranar iya kwandishin ɗin lahira ce tsaya saboda Allah ka tsaya ka ji ka hau jirgi ka zauna abin da zai fara faɗo maka rai manzala sallallahu salama a kan raƙumi ya tafi madina awa nawa ko kwana nawa kai awa hudu yanzu fayar ya gaya maka cewa za mu tashin Allah ya ga awa hudu da rabi muna madina ko muna makka jidda har ma kana gaba yaranka ya to sun kawo kayan in suka kira na wata ilimin su kawo jidda da in ka tafi sai dai a lahira kuma ku haɗu inda sauran kwana kuma ka dawo yanzu kana ɗakin allah maka iyalanka suna maka magana kana hanyar madina iyalanka suna maka magana kana cikin masallacin annabi iyalanka suna maka madina suna maka magana kana hudu iyalanka suna maka magana kana baki'a makabartar yan aljanna kana magana da iyalanka haba dan wa agode wa Allah ai zagi da bakar magana ba naka bane alhaji bakin da zai ce assalamu alayka ya rasulullahi kuma sanan yayi jafa'i a wannan baki yayi ya ji kunya bakin da zai ce labbaika allahumma labbaika kuma yayi jafa'i kai wannan baki ya ji kunya wannan harshe ba a yi masa abin da ya kamata ba ka tashi ka imanin cewa tafiya ce ta ibada ba tafiya bace ta mulki ka aje ɗamararka a can aninanka na kafaɗa ka aje su a gida rawaninka ka aje shi a gida rigarka ta girma da in ka fito ana ta ɗin kana zuwa kana su kai za ka ɗauka yanka inda matarka ma in an yi dace dole ka tosaya mata hajiya mai ƙoji ka saki ɗauko kamar kama sai ka ɗauka ka zama ɗan rakon hajiya a nan gida ku kai a nan gida an kai sai a ce ka shanye ka ta maka magani amma a ɗakin Allah da gurin manzon Allah kana ɗaukar kayan hajiya ka yi daidai ƙarin lada ma za ka samu to idan an sauka jidda an sauka wani babban masauki inda kuma za a yi wata harama wataƙila madina kuma za a dosa madinar manzon Allah wanda annabi ne ya ba madina girma shi ne ya ba ta girma da tana nan kuma da tana nan kuma da gine-gine a ciki daidai gwagwado masallacin annabi annabin ne ba masallacin girma saboda matsayin annabi a wurin Allah kuna so dai kafin in sauka rabin minti in ce to mu doshi gurin addu'a halin da kasar mu take ciki halin da duniyar musulmi suke ciki halin da kasuwancinmu rashin lafiyarmu zamantakewarmu makotakanmu mulkinmu talakancin masu mulki mu da sai mun tsaya mun yi addu'a an tafi wurin addu'a to za mu haɗin shi Allah mako na gaba Allah kiyaye mu kiyaye mana imanin mu Allah kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana sai mako na gaba in Allah yarda za mu haɗu a hanyar Madina wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh subhanallahi rabbil izzati wa ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin